اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا 26 ga watan sha shi ne watan zulhijja hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da biyar a wannan masallaci mai albarka markaz ibn tamiya a ci gaba da darasin littafin muqaddimatul irsiya lil jama'atul azhariya littafin da yake karantar da mu fiqhul malikiya wanda babban malami a shek abul hasan aliyu maliki ya rubuta shi wanda ya rubuta littafin malami ne wanda ya rayu a karni na tara an aye shi ɗari takwas da hamsin da bakwai ya rasu ɗari tara da talatin da tara hijirar mazu salasalam daga makka zuwa madina za mu ci gaba da karatu a fasulun a sunanin mu'akkada minas salawati ina ganin ne ko malai ce fasulun a sunanin mu'akkada kenan sai sunanin mu'akkada fasali zai bayyana mana sunnoni waɗanda suke mu'akkada abubuwan ƙarfafawa a sunan mu'akkada su ne sunnoni wanda an ƙarfafe su a musulunci wanda in aka ce sunna a istilahi na malamai waɗanda suke na usulul fiqh suna ne kenan ma amar bi shari'u la ala wajhi al-hasbi wal ilzami abinda mai shar'antawa ya yi umarnin a aikata amma ba huskar tilas ba shi ne wai san ma sunna salwa farisa salwa musta'abba duk ana kiran shi da wannan wannan a yare na malaman fiqh kenan na usulun suka ce sunna to kuma akwai da take mu'akkada wata ita kuma ta tsara kenan waccan ba ta kai babu wanda yake na farilla ba amma kuma ta wuce waɗannan amma in a musulunci ne aka ce sunna to musulunci shi ake yi da sunna sunna ita ce musulunci musulunci shi ne sunna yanzu ana zancen ahalu sunna ko ana zancen sunna abin da ake zance kawai musulunci gaba daya saboda aka ce sunna shine kenan duk abin da magana sa sai zo da shi qur'ani ya shiga ciki sallah ta shiga ciki azumi ya shiga ciki zakka ta shiga ciki to da duk abin da annabi sallallahu alaihi ya karanta ko wanda ya waɗi ko wanda ya aikata ko wanda aka yi a gaban shi tabbata to ga baki ɗaya wannan kuma shi ake kira da sunna kaga kenan musulunci gaba ɗaya shine ake kira kenan da sunna tsara yanzu muna magana a sunna muakkada wajen malaman fiqh al'ula na far yace kenan min as-salawat as-sunan al-muakkadatu sunnoni abubuwan karfafa a musulunci min as-salawat daga salloli arba'atun guda hudu ne kenan yanzu salloli mu'akkalai na daga salloli kenan sallolin da yin su sunna ce mai karfi su ne zamu kenan sun sha bamban da sauran sallolin da aka sunnanta al'ula ta farko wai aukaduha ita ce wadda take mafi karfi alwitu shine witri a lugha kana iya ce alwitu da kasara na wawan kana iya cewa alwasu wa shafi wal wasf wa shafi wal witr kaga duka saboda haka aukadu alwisu shine witri aka ce witri shine mara kenan abin da yake daya daya kenan shine inna allaha witrun yutil witra subhanahu wa ta'ala wai raka'atul wahida witri raka'a ɗaya ce wa yadkhulu waqtu al-ikhtiyari lokacin da zafaffe yana shiga fil faradu min salati isha ila akhira inda kaɗi da sallar isha ta ƙarshe da magarba da isha ana ce musu isha aini su biyu kenan yanzu za ka ware wa kaga aka ce isha'ul awwal wace magariba shawar akhir kenan me lishade wannan saboda haka kenan lokaci zababbe na wutiri yana shiga shi barin farada min salatul isha al-akhira lokacin da aka yi da sallar isha ta karshe menene hukuncin wutiri a musulunci maganganun biyu malamai magana farko suka ce wajibi ne wannan mazhaba ta Abu Hanifata yace wutiri wajibi ne saboda mi Allah ya ce manzana sassa ya ce inna Allah zana kuma salata Allah ya dace ku da sallah wuyar bidu fa sallu ha fi ma bayna isha ila al-fajr ku sallace sa tsakanin isha zuwa hutawan al-fajr magana ta biyu suka ce sunna ce muakkada shine magana da mafi yawan malaman sahabbai tabi'ai duka suka sahi akan wannan suka ce kenan sunna ce wadda take muakkada shi yasa sai malai ya ce aukaduwa mafi ƙarfi shine wutiri wutiri yana da fadla wa zala sarsal yana cewa awtir ya ahlul qur'an fa inna allaha witrun yuhul witra ya ku al'umma musulmi ahlul qur'an musulmi kenan wanda aka tafkar ma alqur'an yace ku dinga wutiri Allah mara ne ko Allah yana son mara kaga duk ibada da aka ce Allah yana son idan musulmi zai muhimmantar da ita ya aikata ta wani lokaci ake yin wutiri a haifin sa a ce ana yin wutiri daga inda aka yi da nisha zuwa hudawa alfijir shi ne lokacinsa zuwa hudawa alfijir in alfijir ya hudo lokacin wutiri ya wuce kenan in har mutum bai tsallata ba duk da cewa malamai sun yi maganganu biyu ga wanda alfijir ya hudo bai yi ba wutiri magana ta farko suka ce bayan halitta a yi wutiri bayan hudawa alfijir kamar abu yusuf Muhammad ibn Hassan wanda suke ɗaliban Imam Abu Hanifa Sufyan Sauri Isabu duka suka tsari akan wannan suka ce kenan in alfajir ya hudo ba za a yi wutiri ba menene dalilin ku suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce awtiru qabla an tusbi ku yi wutiri kafin asuba sai a wani lafazin ya ce man ala kasuba wa lam yutir fala witran wanda alfajir ya hudo bai wutiri ba ba wutiri hadisi ibnu umar yace badiru fi subhi badiru subha bil witr ku yi saurin ku riga yahuda wa alfajir ta hanyar yin witr hadisi ibnu umar yace salatul layl masana masana fa idza khashiya subh sallar da bi biyu ci in ka ji tsoron alfajir yace sallawa ila tasutir lahu ma qad salla sai ka sallaci daya a wani hadisin da ibnu umar yace idza kana alfajr fa qad zahabat salatul da alfajir ya hudo lokacin sallar dare ya sani mazana sarsaram yana ce autiru qabla al-fajr ku yutri kafin al-fajr magana ta biyu suka ce ya halitta ko da al-fajr ya budo matkar dai baka yi sallah asuba ba suka ce in dai baka yi sallah asuba ba kamar misali mutum ne za a ce ya warka amma da ya warka kenan a gida ne zai sallah bai ba sallah asuba suka ce zai iya shafa'i ya yutri sannan iya abin nan shi ne mazhaba ta imamu malik kamar yadda anan ma za mu shi da imamu shafi da imamu ahmad duka sun sai akan wannan menene dalilin su suka ce ya zo sahabbai suna yin mutri bayan alfajir ya kuno kamar abdullahi ibn mas'ud abdullahi ibn abbas ubadah ibn sabit abu darrai uzaifa nana aisha duka waɗannan kenan suna yi aka ce kuma suka ce ba a samu sabani daga gare su daidai magana wadda take rajiha ita ce magana waccan ta farko saboda waɗancan hadisan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga aka ce ga magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga tsoni daga sahabbai ai ba yanda za a kwatanta saboda haka kaga wancan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi wutiri kafin alfijir wanda ya ji tsoron alfijir ya sallaci wutirin shi to tun da dai ga hadisan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa lokacin wutiri kafin kafin alfijir sau da haka kenan kauli rajihi in alfijir ya hudo babu zancen witiri wani lokacin da ya na witiri shine sulusin dare na karshe shi ma saboda fazalar wannan lokacin aisha ta ce min kulle lele kada a wutar rasulullah sassa a kowane yankin dare ma ya yi witiri min awwali wa musassi wa akhiri amma wanda ha witiru bi da sahari karshen witirin shi lokacin su saboda lokaci ne mai dumbin albarka kuma abin da ya duk sallolinka na dare in so samu ne kana iya barin sai karshen dare ma na ta ai tsaru akhir salatukum bil layli witra ku sanya karshen dare sallar ku ta dare witri amma in kai a barko yayi in kai tsakiya yayi in kai karshe yayi in kana gaba za ka tashi ba karshen dare ko tsakiyar dare ka yi wuturin ka amfani shi kenan kenan ka sarki kuma baka da laifi kuma yayi ka aikata sunna saboda manzo Allah sallallahu yayi a wannan lokacin adadin rakawoyin wuturi ya halatta ka yi wuturi da raka a kwaya ɗaya ya halatta ka yi da uku kenan shafa'i da wuturi ya halatta ka yi da biyar ka yi raka a hudu ka yi wuturi da ya halatta ka yi da bakwai ka yi raka a shida ka yi wuturi da ya halatta ka yi da tara ka yi raka a takwas ka yi guda ɗaya in kuma za ka dinga yin goma sha ɗaya to fa lillahi alhamdu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne yake in za ka iya wannan a yini da dare ka samu raka'a aƙalla raka'a arba'in kamar da ibn qayyim cikin sarihul hijra sayni wa babu sa'ada sayni yana ambata ibada ta bayan Allah al-muqarrabuna bangaren sallar yace su ne waɗanda za ka samu sukan sallata sallar farilla raka'a goma sha bakwai sallar farilla raka'a goma sha bakwai sai kuma su dawo su sallaci rawatib raka'a goma sha biyu biyu kafin azhur biyu bayan azhur biyu kafin la'asar biyu bayan magariba biyu bayan sallar lisha sai biyu raka'a tarbace in ka gama ga goma sha biyu wanda su ne mazara su sai ce man salla fil yawmi wal layla sai ashara raka'a bana lahu lahu baita fil janna wanda yini da dare sai raka'a goma sha biyu Allah sai gina mai gida aljanna wannan rawatib kin da kake ga sai a zo masallaci kowa soke ai ai sallah wani ma Allah Allah yake zo masallaci kawai lokaci ya jib sai ya yi alhamdulillah alhamdulillah addini yake da to wannan rakoɗin da kake ga goma sha biyu anan sarar sai ce wanda zai yi su Allah zai gina mai kasa fara gida aljanna yau in kayi an gina ma gobe kayi za a gina ma shi gun kayi za a gina ma Allah subhanahu wa ta'ala na shi bai kare amma in yakum yafalu wa ma inda Allah ya batil kuma sannan taskokin Allah subhanahu wa ta'ala ba su karewa kenan waɗannan in ka ɗauko ranka a goma sha biyu ka kwama ya tsara goma sha bakwai ta farilla ka ga ga sha biyu ka sha bakwai ka samu raka a talatin ba ɗaya sai ka dawo ka gama da waccan raka a goma sha biyu ta wuce in ka haɗa su za su baka raka a arba'in cif ya ce man ƙara a baba maulahu arba'i na yau marra fi yau buhari da duk wanda zai kwankwasa kowar majalisar shugabanci a yi su arba'in ya ce lalle ka cancanta a buɗa ba. To zo na raka arba'in in kana da bukata wajen Allah raka arba'in sujada nawa gare ta tamanin. A duk sujada tamanin din nan kai tasbihi ka ce ya Allah kaza. Ka ɗauki misali su tamanin. Kai ka san dai da kayi haka. Kai da kanka za ka ji nutsuwa cewa kawai insha Allah kawai sai dai lokaci amma Allah subhanahu wata'ala ne saurarawa to yace wanda zai kokosa kohon banki to kuma kaga su jira an farma ya kula min rabbi mutaji kyauta awa 24 da aka mana waɗannan rakokin 40 duka mun dino ne za su sauka tunda ba wai a jere bane ba kake kafin a zuhur ka biyu bayan a zuhur ka biyu kafin la'asar ka biyu duka kuma raka'a biyu mun dino suke bayan magariba ka yi bayan isha ka yi biyu kaga rakatar fajar ka yi biyu kenan ana yin wutiri wannan raka'o'i din duka mutum ya kan sallata sannan kuma wajen karanta abin da ake karantawa a raka ta farko in za ka yi da uku za ka karanta sabbi hisma rabbika ta'ala sabbi ka karanta kafiruna a wutare sai ka karanta kulhuwan lahu kadai ko kuma kulhuwa da falki da nan wata rana sarasa sai kulhuwa kadai wata rana fa kulhuwa da falki da nan kiran sunnar wutare wata ran kai kulhuwa kadai wata ran kuma kai kulhuwa da falki da nan kar ka dauki kulhuwa kadai kar ka dauki kulhuwa da falki da nasi kadai saboda haka duk wanda kai a waɗannan kenan yayi kuma duk ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai mala yace wa yakunu masbuqan bishafi munfasilan an hada salami wa yakun witr yana kasancewa wa yakun ya zama so masbuqan an gabace shi bishafin da shafa'i munfasilan an hada salami amma ka raba tsakanin shafi'i da wuturi da sallama wannan kauli ne na malikiya shine kaulin shafi'iya cewa wuturi raka ɗaya ne amma kuma wuturi ana sani shafi'i ya gabace shi akallan shafi'i kuma raka'a biyu sannan a raba tsakanin su da sallama dan abin ba sa tsakanin su da magariba abin ba sa tsakanin su da magariba hadisi Abu Huraira manzo Allah sai yana cewa la tusiru bi salatin aw turu bi khamsin aw bi sab'in wa la tushbihu bi salatil maghrib kar ku kamanta wutiri da sallar magriba zan kai raka'a biyu sai ka ci sallama ka zauna kai a sahiya sai ka tashi ka kawo wutiri kai sallama me bambanci da magriba ka ga yi ba bambanci da magriba amma kai sallama dama magriba ba a sallame ya daga raka'a biyu to ka bambanta tsakanin sunna ne yin alƙanutu a wutiri ya tabbata daga manzara ta hadisi ana hadisi ibn Umar hadisi na Abu Huraira kuma shine abin da Sheikhul Islam ya zaba da kuma dalibin shi cewa alqanun ana aikata ta kenan ta witri rutul witr ana aikata ta wani lokaci kamar yadda hadisi suka zo na Aisha Ummu Salma Huzaifa ibn Mas'ud su kuma ba su ambata bau alqanun amma wadannan su kuma nasu sai ibn Mas'ud ya suka ambata alqanun a witri sai nuna wanda su ba ba alqanun a witri kenan sau da annabi sallallahu alaihi ba kullum da yake to ana son yau in kayi wutirin ka ba alƙalu gobe kayi shi kuma sai kai da alƙalu amma alƙalu da na wutiri alƙalu da na wutiri idan an yi da karatu za a je rukuku lokaci ake kenan wutirin da muke yi ana son wasaran wasaran mu dinga mishi alƙalu ba sai a ramadan da kai misali yau kayi gobe kayi jiyo kayi a wutirin ka ba tare da alƙalu ba gasa sai ka kasa alƙalu alƙalutun kuma kenan kamar yadda ka sa alƙalutun ta ramadan haka za ka ɗaga hannu in ka yi da karatu kafin abin da ya rage ma mai zuwa ruku to yake ta nazila na nazila shine wanda bayan an tago da ruku amma shi na rutiri kenan ana yin shi bayan gama karatu kafin a je ruku Allahumma inni fi man alayka wa afini fi man afaita shine za ka ranta amma wataran wataran ba kullum ba za ka dinga yi wataran wataran sannan ana ɗaga hannu kamar yadda muka sani kenan shi ma wannan sunna wa yasabu ma ne ce an so ya an so an ya karanta rakatul ula min ash-shaf araka awar ko ta shafa'i ka karanta bayan fatiha bayan alhamdu bi sabbi hisma rabbika al-a'la ka karanta suratul a'la wa fi rakatul thaniya araka ta bi ba'da al-fatiha bayan fatiha bi qul ya ayyuhal kafiruna ka karanta qul ya ayyuhal kafiruna wanda suratul kafirun suratul ikhlas ana kiran su suratul ikhlas su su biyu shi yasa ko da daren ka zo kwanci bayan ka karanta komai ka karanta suratul ikhlas sai ka zai tace karshe in ka mutu ka mutu alal kisra Allah yana tabbatar da musulunci ka kuma duk abin da ake ma ka samu zuwa kan musulunci wala ta mutunna illa wa muslimun ka dinga karanta suratul kafirun duk dare in ka zo kwanci wanda ya karanta suratul kafirun kuma ana ba shi lada kamar ya karanta rubu'i na Qur'ani sura kwaya daya kamar ka karanta izu goma sha biyar ka karanta kafin wa fi rak'atil witr bi qul huwallahu ahad a rak'atil witr ka karanta qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatayn da kuma mu'awwidhatayn wanda da kulya da qul huwa su ake ce ma suratul ikhlas daga suratul ikhlas wanda qul huwallahu wanda ta kunshi sifofin Allah shi yasa ka karanta kawa ɗaya za ba ka kamar ka karanta izu ashirin surar da gargada kamar ka karanta izu ashirin in ka karanta kafa ɗaya ta surar da gargada sannan kuma kaga sahabin da aka yi bulaguro duk sallah an yi sai karanta aka zo aka tambe a suka ka karar shi wajen mazara su sa nan sarar da ce saluhu lima ya karawa ku tambe shi me sababin da yake karanta sai shi a musulunci in kaga an yi wani abin da baka san shi ba tambaya ake Allah ya fasalu ala zikri kakka je ka rinka kai gumi sai ka halaka ka je ashe abin Allah ne yake ko manzo Allah sallallahu ne yake kaga ana yi ka je ka rinka kai gumi kana zagin mutane to sai ka je ka kai na farko baka tambaya ba na biyu kuma ka je kana zagi kuma wanda ya sa Allah ne sa ko manzo Allah sallallahu ne sa to ina zaka shiga a ranar lahira aka ce kai haka kai kibar wadanka ka ci namu me ya jawo ka ce a da na ga suna kaza ne shi ne ni na ɗauka hallakakku ne addini dama ka ɗauka ne to daga nan ba ka ga ƙara shi yasa dole fasalu ala zikirin kun in ga gamta shi a addini ya ka gama ta fi ake mai hujja mai hujja wa ya saka ina hujja kaji inda ake tambaya ina hujja Allah ne ya ce maza da sanisana mai ce in ku har ka saki Allah bai ce ba ka ce Allah ya ce Allah ya ce fa man azlam mimman yamtara ala ma kadiban aw kadzaba bil ayat a cikin bayan al'umma ba wanda ke mafi zalunta kai kamar wanda zai kirkiri ƙarya Allah bai ce bai ce Allah ya ce wa ya ce wani abu sai ce manzana sa sai ya ce ka ji tsoron Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan man kazama alayya mutamidan wala kama ba mu kana annabi sallallahu alaihi ce dole mun ƙarya da gangam yayi gaugar kama kushin rashin abuka alkadibu alayhi laysa kadiban ala adi yi mun ƙarya ba kamar yawa wani kai ƙarya ba ne to a musulunci duk inda ka gama sai aka zauna sai ka tambaye shi me hujjaka Allah ne ce me hujjaka mazalar ta sai ce me hujjaka wallahi baba na uwayen mu haka suke a a wannan ba hujja ba uwayen mu haka suke to uwayen mu haka tafkar ma Qur'ani da addini Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga haka al'amari ne kenan addini kenan duk wanda ya karanta kullu wallahu yana da wannan sannan kuma gefe daya wannan kulwar lauda farki da nan in ka zo kwanci gama hannunka haka kai audu kai bismillah ka karanta kulwar lauda ka towa farki ɗaya ka towa nasi ɗaya ka towa tun daga kanka duk jikin ka ka shawa sai ka ci wannan hirfi ne a duniya babu wata addu'a babu wata laya kai ba a yi wani sani a duk duniya billahi lazi la ilaha illa huwa sama da wannan duk wani tsari da ta sani wani jakuni wani wata hayaniya babu ba a yi ba kuma ba a yi ba sama da wani ba a yi ba ba a yi ba ka gani wanda nan da aka rena ku to babu sama da su billahi da zila ila ba a yi ba kuma ba a yi ba nan tsara sai ce masu awazan ta'awidin bi misali duk wani mai neman tsari bai neman tsari da maka wato kuma in ba ka lazumci ba irin waɗannan a yanda ake yayin goganci da tsafe-tsafe to ba ka lazumce irin waɗannan abubuwa ban za wasu ƙananan aljanu za su sarki sama da kullum ka kwanta kana mulki a ringa ce a ne ne gare ka yar zanzana ce wane ne kaza ka gani gaba ne ka rike ce a rike yar zanzana ce ta arme ka waye arme to dama baka farki da nan ce wa dole ba yar zanzana ta arme ka ka gani dole yar zanzana ta arme ka ka gani da kowace kana firgita kana wani amma in ka zo waɗannan da ka karanta su duk wani tsari da wani sihirin da ka sani zama duka in kai riga ka saba da karanta su ko sihirin koci ne za ka yi a banza za ka tafi sai dai kawai mutum ya sa wahala banza kawai in ma'aikata ke kawai sai dai ka zama nan gari nan bai kawai in mene ne kawai dai ka zama nan in dan kasuwa ne dai ka zama nan gari nan bari kawai babu abin da zai same ka amma ba ka yi wannan in kai ma'aikaci ne a ma'aikata ba a barka ba yan mata ba su barka ba wancan waye bai barka ba ana ka gani a yi ta huzur ka can a huzge ka can gini a huzge ka in ba sa ne masa lafiya da ita ma ruwan ka tsiga maka wani abinci kasan garan ka tsakana ba ta sama ko wani gida ta kasa sa ina ne ta kasa sa a faɗa ma ni kullum kai ko ka da faɗa ba ne duk sai ga ga baki ɗaya ka rikice ko ka susuce ka zama inda ka amma kada su ci waɗannan ka zama ma ta wada mita a wajen ma'aiki ya ce bi misali ba duk wani mai neman tsari ba kai wata addu'a sama da wannan wannan yana da muhimmanci yana ya zama zo malazanci wannan a wikiri su ake karantawa saboda haka tsira da fadla a haka kuma wa man nasir yudra kule sa saboda muhimmanci su da asuba aka ce ka karanta uku da malaice ka karanta uku kai kuma bayan kowace sallah ma hallo kai daidai kawai abin da ake bukata mai ki wannan shi ake cewa magani a gonar yaro kaga to wannan shi ne magani a gonar yaro da sani bai yaro kaga wannan shi saboda tukun su ne wani musulmi ne da iya saboda ka kowa iya su kaga kowa iya su kuma yana saboda kaga ransa ya lego in kowa da koyon wanda zai ransa akwai wata siyar da takarar na zai ransa babu wani gani ko wani babu abin da ke wani lokacin da rabi da gudun da aka wale wani yawa wa zanen da sassi ne bara ka jiri da saman burwa da sabko da farki da nasu shi aka warwa farki da nasu ya karanta aka warwa akwai saboda wannan babu kuma wa zanen da sallam ya ce masu awo da mutane ne mutum ne da alamsar sai yana karanta ta abuja da aka sabkar da farki da nasu sai gamu kakka ɗauka wai falaki nan tasirinsa ya sakai ta kawai akan sihiri da kaza kai in kana karanta waɗannan da yake ko kai soji ne a ce ai duk balahirar da za a yi kallon wani ka san matsalar mu akida in kai to ya za a yi kana soji ka je guri babu a'udhu bi kalimati bismillah alladhi la yadhur shi bisa a'udhu bi kalimati in ka zauna guri in kai su ko saman kujerar san shi a cikin ka tashi ka tashi ka zauna ka tashi da zikirin zahewa wannan da kake gani Allah man ya sa ka dafu afiya fi duniya wal akhirah Allah man ya sa ka dafu afiya fi dini wa duniya da awali wa mali wa اللهم استر عوراتي وعن رواتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وشمالي ومن فوقي كغني ومن تحت ومن فوق يعوذ بعظمتك ان اغتال من تحت kace Allah ta bayana kaga abin da zai wa zambace ka ta bayan ko ta gaba ko ta hagu ko ta dama Allah ina neman tsarin ka ka amince sangilla ta karkashi na a dasa wata mini ka saka to kana nan ko mini aka dasa sai dai ka huce ka fashi amma kai ba ta sake kai ta saman ka in ruwan wuta ake ana jehowa kawai dai kaga kana gaba kuma kuma cancan kawai suna faruwa amma kai in ka wuce in a radi ce ba za ka faɗo ma to ka leka amfani waɗannan su ka abin da ake so ka karanta su tare da su in wani ne ce sai kashe ka kana da su akwai inda ajiya ya sa za kashe kullum aka zo sai a yi tafani kullum mutumin ya yace dan Allah lakanin da gare ka ga wani kace ga ya saboda an sa in kashe ka kuma muna tafani kullum bidiyon lalazi la zurci bidiyon lalazi la zurci to amma duka irin wani abu sai ka gare mu ba sai ka zo ka tala kiri can can ka bucin wani ne baka ka sojoji irin ka sana da kashe zina cari da ina ne wani gu tsanan shi kamar balaru baka ka yan kokowa wani zai zo ranar farko mai wando ya daga shi zan yi tsika shi da kasa ka gani shi da warki da filin kirina da dagumi da waye ranar farko da an shigo ya an yi sama da shi iyalai duk suna ganin shi a tsaye a tsaga ba ba can zama a hukunci da ƙasa sannan wannan cike da layu to kaga sannan cike da layu amma ni ne wanda wanda babu bari a ciki zai zama da shi ko shi da ƙasa ka gani ina wannan duka abubuwa ne da inda inda wannan abubuwa duk suna yi kai yanzu a zuwa ya sa abin da sojojin nan a kashe wancan a kashe wancan inda yawan wanda abu kowa ɗauka ba za ka yi ka samu ka nawa za a kashe ka leka cikin mutum ka ga tilin waɗannan abubuwa amma addu'an nan in ma ta kai kaddara ma ka ce abin yana yi in muka cire shi ma sai ni kaddara ma ka ce abin yana yi ba ba mun yi dan muka kama ko muka darma ka motsa muka ta jahili kaddara ma bai na in wani ya kama aka darma to ne ka aka tashi motsa ba cire mutum wake amma ita addu'ar in kai ta nan gani nan bari nan gani nan bari to kaga dadin addu'a shi yasa kawai kana matashi ka tsaya ka zauna kuma ina tabbatar muku na sha ba addu'a in jami'in tsaro ne kai kuma ya kai ka zo ka samu musulun musulun ka koya addu'in wannan a killace masu ka harrace su ka dinga yin su da kini ka gani sai ka yi duk yakin duk inda za a je a yi yaki sai ka je ka mutu lafiya kale ka kare wasu irin malakara ce mishi ba ba irin gogon mai duk gurin sun mutuwa kasan da yaki na dama irin nan zuwa wanda an zo ma mubaraza ake hudda hutawa wanda ya fito wanda ya fito a yi ɗan tinke gaba da gaba ka gani to amma duk aka yi wannan gabaki ɗaya sai da ya fita gaba ɗaya daga wannan ya fi kuna ka gani a saman garin shi yake cewa ba inda ba kusa ba gurin duk guraren mutuwa guraren ba ne su ba inda bai kusa ba gashi na ida ya ce gashi zan mutu a saman gadona ya ce allah idanun wasu wasa kan ta su barci dan kana gama wai ɗan hajiya ne kai waye an kashe ka ce ka ja za mu je so shi ba ka je ka kashe ka ka kai kaza a Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da munafukai suka yi zancen cewa laukanu inda na mama suwa ma kutulu kaga yanzu inda suna jamu da ba kashe su ba da ba su mutu ba kaza kaza ya Allah subhanahu wataala ce kul fajaru an anfusukum al-mauta kul law kuntum fi buyutikum la barza alladhina kutiba alayhim al-qatl ila ma qatl kai ko da a gidajen ku kuke wanda aka kaddara ma mutuwa sai sun mutu sun ji inda aka kaddara za su mutu ko a gida kuke ku je ba uhudu ko to mutum bai je yakin ba tunda uhudu aka kaddara mai canzo ya mutu ko to sai ya mutu ya yi tattaki sai ya je gurin wanda ya mutu inda aka kaddara ba ka isa ba mutum bai isa ba mala'ikan mutuwa ya kawo ma annabi Sulaiman alaihi salam ziyara wani bawari ya zo yana neman al'urma a bada iska ka kai shi kasa kasa can gurin yana da wata bukata ta gaugawa mala'ikan mutuwa a kai al'ajabi ya kai tambaya annabi Sulaiman ya ce na ga kana kallon ya ce eh nan da lokaci ka zan ɗauki ran shi a kasa kasa kuma gashi na gan shi a nan ba da yace zauwa ce yace yana da bukatar al'urma iya da al'urma bukata ne wa al'urma sa iska ta kai shi gurin ka kisa da ibn kabir ya ambata ta ba za mu kalli shi an tsarar bugu ka zai cikin al'ummomin da suka gabata cikin al'ummomin da suka gabata yake da akwai wani wanda yake yana aiki a wani gida yace wannan sai aka nuna mashi a cikin mawarki cewa akwai yarinyar gidan nan za a aike ta sannan kuma yarinyar nan an aike ta za ta zama su ta zama shahararra ba su abu makashi za ta zama makashi ce to yanzu da aka aka an aiki yare aka tura shi su reza ko abin nan shi kenan sai wancan abun sai aka gaya mashi wancan ci to ai kwana ya mawarki a gidan nan kaza kaza kaza ga shi an nuna ma mafarki ga abin da zai faru sai ce to kenan ni ne wannan kawai sai ya firmace sai tsiri sai firmace sai tsiri su aka ɗinke ba ta mutu ba sahiya ta da yadda ya can gabar teku yana sana'ar shi ta ƙetare mutane da wani ya samu dukiya mai ɗumbin yawa bayan sahiya ta sahi wannan tsaje duk abubuwan da aka kaddara masa za su yi rayuwa ta tsaye waɗannan abubuwan lokaci ya ce a nemo mushi wadda sai ce zai yi aure aka ce to akwai wata amma dai ban ga irin halin ya ce amma mu da ya ta ce inda ya ta mai ce to shi ke na aka arni sai shakka ta kama shi ya ga wannan alamar ce to kin jikin jikin ta ce ai ce ya ce to kuma an ce ajalin matan nan tsaftau ya ce to bari ne can wani ne can wani kuri da ba muke bayani ƙolin ƙolin beni inda ba bayan da za a yi tsafto in ji wannan gudu yana yi kira tana zaune ta ga tsafto a yi ta ce bari ta shi wannan tsafto ɗin kar a ji shi ne a jinin da sai ta sa ba a zaman ka gani shi kenan kawai ruwan wannan shi ne zama asali ya zama asali to ita mutuwa ba shiga gwagwarmaya ba ce ko ka za ke nuna mutuwa kar ka da an yi haɗari ka ce to mu masu yawan bulaguran nan dole hawa mutum ya rage saboda ɓallon mota in ka ji can ka ce ka san da kwai masu wani da ya ja cewa na ciwon ko da ya kashe shi sai ya san ko zai je likita a auna mu ka san ko da na shi ce kashe kaza zai cika maka takardu zai da wani aure shi kashe mutum ta mutuwar nan ta zo kawai yin sa zaɗi wani takarar za ba ya hana wannan abu sai da haka duk abin da za ka yi ka kutsa kai amma addu'a tana da tasiri wa man lam yalbi tarawna ma'alu wanda ya masa yudiri ko ya barci sun masa ya kaza sai warka wa da bakiya da tsoro da shamsu da dara raka abin da ya rage huda a fujar raka da ya auraka sai ne fa inna wa yasrukul witra ya bar witr wa salli subha ya sallaci asuba wa in istata al waqtu li salati raka'at in kuma lokaci ya yalwata za a iya samun raka'o'i guda uku aw arba ko hudu fa inna wa yusalli al witra ya sallaci witr thumma subha sana'a su ba wa in ta sare kamsin in kan rana ta hudu za a iya sallata raka'a biyar sallar shafa'a wal witra ya shafa'i da wutri wal witra wa tarakar fajra wa in ta sare sab'in in kuma za a iya samun raka'a bakwai kafin rana ta hudu sallar shafa'a ya shafa'i wal witra da wutri wal fajra da asuba wa subha da kuma asuba akan wannan matsala wani kauli ne muka ce rayi wani ɗauri ne aka ce raji me ya tsalle abin ya yi ne yauwa kenan ƙaunin raji shi ne cewa ne da zara alfijir ya hudo babu zancen wuce ko babu zancen wuce shi ne kauli raji saboda kenan kun lura nan mai malai sun da ai an ce daga wanda suka tsaye akan ramu wuce akwai maliki kenan shi ne nan da yake fari kai ne kawai barci ya ɗauke ka baka warka ba baka warka ba ya daure hudawar rana amma raka ɗaya ce za a iya samu to yin ka tsallace a subaka za a iya samun uku ya ce yake wuce sai ka kawo wannan za a iya samun hudu sai ka yi shafi sai ka yi wuce sai ka yi asuba za a iya shi ne kawo wa saboda ya tsaye akan ramuwar wannan inda ramuwar shi wutiri ba a rama shi in dai alfijir ya sai dai in baka samu ka yi sallar dare ba to bayan rana ta ɗaukako za ka iya sallata amma shafi za ka sallata manzana sassa in wani uzuri ya hana shi bai samu ya yi da dare ba ba a fi da kudu to da rana sai raka a goma sha daga yau a wuce da rana to ya kai raka a goma sha in za ka rama kira ce ma ya za a iya ramo uzuri daga a sai dai a mushi shafi inda rana ta hudo zuwa ta ɗaukako kenan har zuwa lokacin da kafin sai zawali duk mutum yana iya amma da sunan rama witiri wanda zaka ga mutane suna daga mu ya shigo masallaci sai witiri sai raka ta bakin kuma sai addu'a zaka ga mutane da sai wani zai shafa iya witiri kuma ya raka ta bakin in ya ga da sauran lokaci saboda mai ramo wacce amma an ce a da sai sun zo magana sun san ya nuna babu ramuwar witiri kenan masdar al-fajr ya الثانية نبي من السنن المؤكدة لك سنوني وسترفي صلاة الإيدين صلى إيد سنة سنة وهي سنة مؤكدة سنة شيء قربي في حق من تلزمه الجمعة أعد وأن الجمعة وجب زكاش مستحبة إيد مستحبين في الأبد في حق الأبد أحد باوا والمسافر أحد أبلاه والمرأة لكم حق المجد malamai sun sassauna dangane da hukuncin tallafi ne maganganu guda na farko suka ce mu aka dace malikiya imam malik shafi ko wannan ce sa malam yace sunna ce ne mu akada sun zo hujja da hadisai kamar hadisi na Talha bin Ubaidillah wani mutum ya zo na tambayar manzo sallallahu alaihi dangane da abin da ya wajaba yace mai salloli lokaci biyar aini da dare yace akwai wata akai na yace sai in kai tasawu suka ce ka gani inda idi wajibi ce da sai ce mushi da sannan da idi annabi sallallahu alaihi da ya tura mu'azu zuwa yaman sai ce salloli lokaci biyar magana ta biyu suka ce idi farzu kifaya ce wajibi ne tsayar idi a gari ta sauka kan sauran mutane shine mazhaba na imam ahmad ibn hanbal yace saboda tana daga sha'air na musulunci magana ta uku suka ce wajibi ce wajibi kuma aini akan dukkanin musulmi da namiji wanda ke da ikon zuwa in dai ba wani uzuri ba ke da kwai aka ce me dalili suka ce Allah ce fa salli li rabbika wanha fa salli li rabbika wanha suka ce kenan jumhurin malaman tafsiri sun tsaya kan salli li rabbika sallaki amma mu ne ki wani abu kaga nan gurin ba faro faro bane ba ba ta ma kai fa salli salata inda kuma magana sallaki ne ta zo wannan ayat ta ce kuma ba saratar musallaki ne kaga ka'idan masu sha su da Qur'ani kadai za su yi aiki ba ruwan su da hadisi to ka'ida su a gansu ba sana sallar idi abin da ne ba na ku sana sallar idi cikin Qur'ani in ka ga a ga su ga sallar idi cikin Qur'ani ka ga hadisai ne farin fara sallar idi a cikin Qur'ani shi yasa su irin wannan zaka ga addinin su kawai wani iri dan da a su addinin irin wannan ba kira sallah ba ikama to a cikin Qur'ani ina kira sallah ne ba ma ya kira sallah amma kuma an yi umarni Allah ya ce wa idza nadaytu min as-salati takhudhuha huzwan wa la riba ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmi al-jum'ati fas'au ila dhikrillah amma ayoyi sura 114 ina sura da aka kawo kiran sallah lafazin kiran sallah ina lafazin iqama babu su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne hadisi ya karantar da waɗannan kaga kenan musulmi ya ce shi da qur'ani kada zai aiki ba da hadisi ba wannan idan ba musulunci ba shi dai musulunci da Allah ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi to dole wannan musulunci ayi aiki da qur'ani kuma qur'anin nan sai daidai da yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana hukuncin hukunci shi komi a dunkule ne mai bayanin kuma wa zala sarsa wa qimu salata wa atu zakka annabi sallallahu alaihi ne faɗi ga gurgunan zakka awakai da tumakai zakkar shanu zakkar raƙuma duk wannan to a qur'ani ina kace ma a raƙumi guda nawa za ka wada zakka a sanuwa guda nawa za ka wada a awakai guda nawa za ka wada in ka zo a hadisi ne yawan zala sarsa ne ce a duk tuwaki da awakai guda arba'in ka ba da guda ɗaya zakka su ma sai sun shirka yau an gaba ka akuya da tunkiya guda arba'in baka huta zakawai shekara ta zabe ko sai za ka bada yau aka baka raƙuma guda biyar baka huta zakawai shekara ta zabe tunkiya sai za ka bada yau aka baka shanu guda talatin sai sun shekara a sanuwa ashirin da tara ba zakka a raƙumi hudu ba zakka a tunkiya da akuya guda arba'in da ɗaya ba zakka to kaga ina za ka san zakar dabbobi manzo da sassa shine bayyana farko zakar kayan noma Allah ya wa zuwa qamu yoma hasadi wata kira al-hasadi a ba da ake ranar da aka kirbe to yanzu duka zaka kwashe ka bada ya ne hakki hadisi ne nan sarar sai fadi cewa cikin wasu biyar kimanin sai a ɗari biyu da tamanin da biyar ashe ne za ka fara ba in kayan gona ne ka kasa goma ka bada kaya a Qur'ani ba cewa maganin sa duk waɗannan hukuncen hukuncen magana su san ne bayyana so da shi Allah ya ba Qur'ani kuma shi ya ce mai bayyana Qur'ani shi Allah ya ba Qur'ani kuma shi Allah ya ce mai bayyana Qur'ani ba mu san ba menene Qur'ani shi ne zo mana shi ba mu san ba me shari'a shi ne zo mana shi nabiyyu da laula wa ma furfa shi ne annabi shari'a ba dai shi ba da ba san shari'a ba kuma yanzu kawai kace Qur'ani gashi kawai ne dauka malami na fassara mu kai ma malamin ke fassara mu wani ce ma malamin shi fassara ne shi yasa an gaji dan tsatsina Pakistan asalin yawanci tushen tsatsina na zamanin Pakistan da dan tsatsina Pakistan da dan tsatsina Katsina da na Kaduna gungiya da waye duka zaka ga abuwa yana shan babba akwai mai raka a daya kaga na anguwar da ka musulun akwai mai raka a daya lokacin shi raka a jiki na kai shi mai raka a lokacin aka fafare shi lokacin bare lokacin raka fiki to ita tafi ne haka ne kowa da irin kashi saboda me yasa yanzu in ya zamanto duk mai bayyana mana Qur'ani mazararsa akwai matsala da sallah ta da kaga nonon duka da ke hanya ɗaya ce muna da matsala ba da matsala dukkan mu mun san a zuwa raka ano ce magariba raka ano saboda da annabi sallallahu alaihi wasallam aka gayyace shi shekara ta goma da annabta ya je aka yi miraji da shi karfo sallah aka da hamsin ci a tsari a koma a rage a koma a rage har aka majo ga wannan gwargwada yanzu da ya dawo da daren da asuba ne Allah ya turo malaika da kuri da ake sallah sai zo ya koya mushi yanda zai sallah ta asuba da azuru malaika jibril ya san ko kowa ne azuru da asar ya san ko kowa mai da asar da magriba ya san ko kowa mai magariba da nisha haka sai ba sai shi koya mai adadi to yanzu kawai sai ka ce kai kawai abin da yake cinta to dole wance ya tashi da wance amma yanzu muna da sabanin duk wanda yake ba masu irin wannan ra'ayin ba ka kawo gwargwadon sallah an sanya shi kawai babu rage babu da ka zo wani masallaci sallar lisha kai raka a biyu za ka ce ka yi wannan ba musulmi ko sababbin musulmi ko ka ga an yi raka ɗaya ko aka yi sallah ba rubu ta za ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko sallah ba sujada ko sallah ba dagowa kai da kan zaka ce kai na na gora addinin da mutum ba gani shi to amma duk inda ka je duniya kan musulmin da suke ran da suka gani shi to su kuma abin da suke yadawa suke yayatawa wai kake rada duk wata magana in ba wanda zo cikin Qur'ani to wanda ya zo da Qur'ani yanzu ya ce kawai babu wata magana ta wanda ya zo da Qur'ani shi kawai ya ka Qur'ani ba ruwan shi ba zai ce komai ba kuma alhali Allah ce Qur'ani ce ce mana duk abin da ya kawo muku amsa Allah ce ku gabi abin da ya koya muku za ku Allah ne ya umarce mu wanda mu bi duka abubuwan da Allah zara sai ce shi abin da cikin Qur'ani aka ce ai aiki da shi ba wai wani bane daban ya zo shi kawai ya shaka ya ce ai kaza Allah ne ya ce ai aiki da shi ka san ita barna aka bar munkari munkari sai zama ma'rufi ma'rufi ya koma munkari yasa zaka ga dukkan wannan a kariyar su sun yi samun jahilai in baka zuwa makaranta sai su zame ka sun kusa su ta sa shakka duk sai su rike da ka so su sa shakka a shine sun yi ribata irin wannan amma da ma kana zuwa makarantar yashi za ka zo ɗanɗan tsalle lafiya ne ba bakin uwaye ba gare ka za ta yi haka wasu fatuwa raka a tani sifar tsalle idi raka tsalle idi nan tana da dungun fatala magana ta sa rizi na umar kiyaye umarni har matan da suke al'ada duk a hujja su su je sallah saboda su samu wani shahadin alkhaira wa da'watul muslimin su halarci a ba sallah ba za su sun sun je za su zauna gefe a nan sallar ya ce wala ta sun gurin ya fara musalla su kaurace ma gidan idi saboda su samu albarka da addu'ar musulmi kaga ranar idi saboda alkhairi ne albarka ce amma ya kaga ana idi wani yana sana'a shi can wani yana kaza wani yana kaza alhali kuma ga tumbin alkhairu masa wasu bazu ha siffar sallar idi raka'a na raka'a biyu ce بغير أذان ولا إقامة باكر صلى ما إقامة يكبر في الأولى أركع سيو فرقو أنا كبر بعد تكبيرة الإحرام بايا كبر حرم ست تكبيرات ركعة شدة إن كما أنت حرم ركعة أنا بقول وفي الثانية أركع تبيو أن تقو خمس تكبيرات كبر أبيض بعد تكبيرة الإسلام بايا كبر سيو أنت كبر أنا شدة wala ya sahaba rafa ulele fi shi min takabiri a wannan sauran kabarbarin ba so ka daga hannu ba su wasa kabira su da irani kawai sai a kabbar haram wayannan sai takabira in kamar takabbara raja ile ka koma kai kabbara malam ya sa'a ya dai al'arfu dai wa sujada ba da salami ya kai sujada ba kai ne da aka zo misali limami ne Allahu akbar kawai sai kama karatu na mun ya mun ce shi yake ko juma'a ce ko annabi ka san da gwamnan zuwa dole sun da yana bane a shekarar su to ni wanda kawai yanzu Allahu akbar so sai kama karatu aka ga shiru aka fara me takabiri aka fara me tasbihi aka fara me sai fakaro sai kara to da ka fakaran nan sai ka tsira karatu yanzu kuma yake shiga kabar wara ko ko misali sai kai gabara hudu sai ka yanci subhanallah to zike nan sai ka kawo tsoron kenan sai ka kawo rabu turakin ya ce sajada ba na sarari sai ka sujada ba a yi saboda kenan wannan wannan inda kamar yi kenan bai zo ba a sunna abin da za a rubu wajen korewa ko tabbatarwa daga hannu shi yasa za ka kawo sai su daga wasu kuma su zama so sun yi abin nan a kai amma abin da yi ka daga a na farkon daga na farko kawai shi kenan ba sai ka ci gaba ba da dagawa kenan sallah ta yi وعليكم السلام imaman zai me ya ce musu haka wani shi ma aka ce ya shiga wanda suke ta malamta a gare shi ma da aka zo sallar abin nan shi ma aka zo sallar ta kusufi sallar kusufi ya rana ta kusufi ce masha Allah masha Allah ce ga malam bismillah ya ina lillahi ina ilaihi aka tattaru a masallaci eh a ce dai ma da aka tattaru gidan aka aka tattaru masallaci asala asala aka zo aka kinkira mushi aka ce malam an haɗu masallaci kusufi shi ma'aikaci ne a kawai yake an kashi ganin yana da siffa ta addini da wannan sai da sa shi rimanci shi ke mutum fasan kawai ya kusurfi ya kama zai ce zo ya rasa inda zai kawai sai tsallacin mutu raka a guda biyu shi ke nan tsallace ya tsallace raka a rago'i guda guda shi ya tsallace rago'i guda hudu shi ke nan kawai ramuwa shi ke nan aka yi sallama ka gare shi ga yawa ne ce masha Allah ne sallah an sake sallah shi sannan ne kawai ga yaran shi ke da ga haka sai to kaga an shi da sauki ma ya kubuta ke ya kubuta ya samu da haka da ma an yi nafice sai daga wani ce wai ya ne ake yi wannan sallah ka gani to tana iya yi wa nan bai sani ba ka yanzu kamar misali limamin kauye sai bai samu ba ya taɓa halarta a gari ne yawanci ya ce ya manta ce duka rakawo'in bai maka barbari a saboda ta biyu kuma sai eh to wacce ya ce kenan kuma da Allah ya san ba zai yi ita da suna suka ko kuma ya riko da wata matafiya ce wai sahabar jarum ka san akawal sai ka samu ko zan magana da wannan Allah ya ce makalkale ma wai sahabar jarum bin takbir mustahabi ne mutum ya bayyana kabbara din kenan za ka fara a bayyana ka ai abu in aka ya koya mutane za su gani wata tsayyubu mutum ya sa turare wata tsayyubu ya yi kwalliya da tiyabin shadida a sa kayan sarfi liman ya kadiru a ga mai iko wa raju min tsareki na gaira da tija amina kamar sanya hanya wal fitur qabla rawahi ila al musalla fi ila al fitr in ila azumi ne kan ka tsaye ka ci abinci wa tabiru fi ila na in kuma layyaci ka jira ka ce ka dawo a gani wata gabiru fi ya mai bakamsa wata gabiru fi da kuma yin gabarbari a kai bakamsa a shara farila ƙarshen farilla ta ranar kwanuka uku a yi mutu shiri kwana kenan farilloli kamsa ta shara farila kwana nawa uku awwalu ha zuhuru yawman nahari fara gabbara din الظهر ترانا ليا واخرها سبو يوم الرابع من كرشكم الصبا ترانا له amma wanda ya fi shi ne farawa asuba ta ranar arafa asuba ta ranar arafa ke farawa asuba ta ranar arafa sai kuma la'asar ta ayyamu ta shirik shi ne kenan kabarbari mu a kasance la'asar ta kenan ayyam karshen ayyam tashri kwanaka na uku go kwanaka na yanka kenan warawa asuba ta ranar araba asuba ta ranar araba wa sifatu takbir sifat kabar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wannan kenan kabar bari muqayyadai kenan magana ingantacciya ana farawa daga sallar asuba ta ranar araba har zuwa ƙarshen kwanuka uku na kenan ayyamu tashrik imam ahmad haka yace kuma kai na farko daga sahabbai sai da an tambaya bi aisha ta zahabu ila takbir min salat al-fajr ila yawm arafa sai ce ƙarshen ayyamin tashrik sai ce al-ijma an umar wa ali wa ibn abbas wa ibn mas'ud duk wannan da su aka samu suna farawa a wannan lokuta ɗin sannan kuma ba limami zai karanta ba mamu su ɗauka misali sai dai liman ya karanta a bayyane mamu dai su ji ya zama tafkira liman da ya salamce astaghfirullah astaghfirullah laman tsara mun tsara gabar ya dal jalal kira da yayi wannan kafin kenan yayi tasbihin shi kafin tasbihi zai fara kabarbar kuma zai a bayyane su kuma mamu hikimar da liman ya a bayyane don su ma su ji a bayyane kamar tunatar da su ne ba da sautin wahidin ba za a yi shi liman da ya tunatarwa ne kai sai kai taka wannan ya tashi amma a bayyana ce ta wannan shi ne sunna ne wannan kabar bari a waɗannan kwanuka Eh zai yi kwarai kwa shi liman da zai tunatarwa ne shi ma ma musa tunatarwa ne duka shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce ولتكبروا المجلس ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ألا تذكر اسم الله في أيام معدودات أغني كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم saboda ku dinga ma Allah kabar bari a bisa shirya wadda Allah subhanahu wataala ma wa yadhkur isma Allah fi ayyamin ma'lumat ku dinga ambatan sunan Allah a sanannun kwanuka sune ayyamu tashriq daga asuba ta ranar araba ake wara karshen yununu Allah tashriki kuma ake karewa za a bayyane duk bayan salloli wanda suke na farilla su kuma wancan wasu na fi ayyamin ma'aduda su kuma wancan kwanuka goma a sha wancan kwanuka guda goma na kenan su riji tun da sun fara yanzu shi kuma za a dinga kabarbari kuma kala kai wanda suke ba su da kaidi da sai lokacin abin nan insha Allah duk wannan kaga daɗin ma ja ma mutum addini shi zai dinga bibiya yana karanta to kawai komi ka daga ka sai ba ka da wani mushkila shi kuma ibada da yaqini ita ce in baka san ba abu shakka ce zato ne inda zan da layi guri ne da ta fishe yanzu da Allah an baka kirin magani guda biyu a ce ɗaya shi ne na wannan ɗayan nan in ka sha shi mutuwa zaka kuma haikarsa wanne ne yanzu kawai ka ce to bari ina ga kawai wannan to kawai bari shashi ina ga kawai wannan ina tunanin shi ne dan Allah yanzu ko ka kai wannan gangancin kukan Allah to in kana ibada da shakka da zato ba haka ne ba bari dai mu gani ne ko wannan ne ko ba shi ba ta bane da gure ne da aka shi yanzu da zato za ka yi kawai yaqini ne ka zo ka sani kawai ga shi ka karanta ka zani ka gani amma ba nan zai zama ka zo sai ka ga kawai baka da yaqini Allah ya karba abin da muka yi ya tsada da mu zuwa abin da ke daidai ya rumantar da mu abin da mu sani da ya gane da mu amma rayuwar mu albarka ya ma neman ilimin albarka ya mana albarka cikin duk abin da ya samu shi ya rabar almi duk abin da muke da zuwa Allah a mutar da mu ya rabar almi Allah subhanahu wa ta'ala sabkar mana aminci zaman lafiya Allah sabkar mana da arziki mai albarka sabkar mana ruwa mai albarka ya rabar almi Allah subhanahu wa ta'ala kare mu daga dukkanin ayyuka wanda suke tattare da damuna ubangiji subhanahu wa ta'ala kare da munar Allah subhanahu wa ta'ala arzuta mu da arziki da zamu da mika hannu ba zuwa ga wannan ziyarar baralmi Allah subhanahu wa ta'ala kare mutuncin mu Allah subhanahu wa ta'ala kare rayuwar mu jami'an tsaron mu ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba su tsaro da kariya da kare shi a rabbul alamin Allah ya ba su nasara akan waɗanda suke mafiya musulmi a duk inda suke Allah ta mutu yan uwan musulmi da suke a Falastin Allah subhanahu wa ta'ala ka yi mu ganin halin da ke ci Allah ya sanya zukatan mu ya faranta rayukan mu ta hanyar nuna mana kare mabiyan Allah tura su a mabiyan ya rabu alimi Allah ta tsantar da mabiyan su ya jarrabe su da abin da ba za su iya kare kawunan su ba Allah kare karfin su ya kare tattalin arzikin su banke ya jarabce su da dukkanin alluba da musibu waɗanda za su karya su ya rabu alimi dukkanin mai yankin addinin musulunci da musulmi da cutarwa Allah turmu da hanci shi Allah nuna mu shi gaza mu shi Allah nuna mu shi tsakanci shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka addinin musulunci da musulmi ya rabbal alamin Allah tabbatar mana addinin da ya yarda mana da shi ya rabbal alamin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kare mutuncin mu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu matasan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da sulhur matsalan dukkanin gurbatattun sabu Allah ne sassama dukkanin masu nufin al'umma mu bala sassan cutarwa da haƙintar al'umma maki Allah subhanahu wa ta'ala ta san su Allah ka iya mana abin da ba za mu iya ba ubangiji subhanahu wa ta'ala ka iya mana abin da ba za mu iya ba dukkanin mai nufin musulmi da cutarwa Allah ka isar mana makirta shi da abin da ka gada mu Allah arzuta matasan mu da ayyuka waɗanda suke na da yaran barani Allah subhanahu wa ta'ala ka mana ƙarshen zaman banza Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta kowa da abubuwan yi ya mana albarka ce abin da ya samu da shi albarami Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب